saboda kai ya nauyi ko na'am assalamu alaikum alhamdulillah na mun yi magana da shi jiya ya ya gaya maka kun yi magana da shi alhaji kawo na gaya ma masa أعوذ بالله السميع العليم ولا عاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحج بالهاد والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار الأجر وارض الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي وارض الله تعالى عن غوث الأغواسي قلوب الأقداب فريد الدهري على الإدلاك هاتم الهتمين أبو إسحاق على جبرانياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم أهلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف اسالك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna cikin karanta ishfa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallam ta'rifi kasan wane ne annabi Muhammad shi ne tarihi ka san wane ne annabi Muhammad ka san ina ne annabi Muhammad ya rayu ka san ina ne mazalla yake kwanciya ka san ina ne mazalla yake tafiya ka san me ya aikin mazalla ka san makarimul ahlak na mazalla ka san dukkan ɗabi'a daba'iyu na mazalla wanda ya zahara maka wanda kuma bai zahara ba ka kiyaye shi ne jiya muna magana na hadisin ummu salama ummu salama matan abu salama ne ita ce lokacin da mijin ya rasu su manzala sallallahu alaihi wasallam kukan da take yi na rashin miji ma'ana ta san tsayuwarsa a kanta sai tana kuka tana kuka na rashin shi mijin sai manzo Allah ya ce isbiri ki haƙuri ajjaraki lahu fi sawabi Allah ya baki lada cikin amma abin da za ki faɗa ki yi addu'a Allahumma ajirni fi musibati wa ahalafa li hairan minhu maza Allah ce mata ki yi addu'a ki ce Allahumma ajirni fi musibati haza Allah ka bani lada cikin wannan musifar ka juya mun wanda ya fi shi alheri maza Allah ce sai ta ce anya a duniya akwai wanda ya kai abu salma alheri balle a fi shi sai manzo Allah ce ki fada sai ta fada fasar zaujatu li rasulillahi sai ta zamo manzo Allah kuma shine mijinta kaga takurin kus kenan an kare an rufe to ummi salma a ɗakin ummi salma ne mayafin da manzala ya lullube wa Hassan da Usaini da sai da tuna Fatima da sai na Aliyu Allah ina son wa'innan kai ma ka so su ina son su kai ma ka so su a dakin ummi salama ne su biyu kamar yadda na faɗa a cikin matan manzo Allah ba wacce aka sami yawan hadisai kamar tsakanin su biyu din nan amma sai da aisha tana gaba a yawan, yawan hadisai don an ji hadisi sama da dubu biyu ɗari biyu da kusan saba'in da wani abu a bakinta anas bin malik shine yake gaba da ita da kaɗan sai abdullahi ibn zubairi abdullahi ibn Abdullahi bin Abbasi shi kuma da Abdullahi bin Amru bin Asi shi kuma wajen rubutu ne yadda ya rubuta a hadisu Rasul ba wanda ya kashi yawan rubuta hadisan manzala shi kuma Abdurrahman bin Sakharin shi kuma ba wanda ya kashi yawan haddan hadisi amma shi hadda ne rubutu abdullahi bin amru bin asi anas bin malik da sayyidina ali sayyidina aisha su kuma su suka fi yawan hadisi kowa yana biyowa bayani an fi jin magana a wajen na baya daga cikinsu shi ne hadisinta take cewa inni innama a ƙadi bai na kumbira'i inni ni dinnan kun san na fada mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shin ma kun san ni waye ni waye rashin sanin manzo Allah shin kun san ni waye kamar haka shine dalilin inna Allah tajawaza li an ummati danni Allah ya danni kaga ma'ana kamar tambayan kun san ni waye to danni ne fa Allah tajawaza li an ummati ala hataya wal isyana wa mastukrihu alayhi duk wannan katangogin da ake tsallakewa don ni Allah ya muku haka don ni manzala bai cika yawan fadan irin wannan ba bai cika fada ba yadda za ka gane yanayin irin girman annabi yadda sai da tuna sai na rasula yake fadawa sai da tuna aisha radiyallahu ta'ala anha yake cewa ya aisha ke aisha inna ma yuftanuna fi quburikum bi tashin hankalin da kuke tafiya lahira ku riska wanda ya ce ci wanda ya kasa ci ya kasa ci a kaina ne inna ma yuftanuna fi quburikum bi da ni ne ake jaraba ku a lahira in kun bar duniya za ku wuce lahira da ni ne ake jarabta ku a tambaye ku kun san waye ni in kuka ce eh kun gane annabi Muhammadu ne ce nomnan motal arusi amma in baka gane annabi Muhammadu bane aka zo aka hada ka da shi ka da ku kaga ashe wannan kujerar za ta nuna maka waye annabi ga mai rabo ga mai sa'a ga wanda Allah ya bashi arzikin duniya da lahira Allahumma janna min su'adai ina hukunci da ra'ayina fima lam yunzil alayya fihi shay'un ba abinda Allah ya saukar idan na ga ba zo da wani abu ba zan faɗi abin nan na faɗa in na faɗa kuma Allah zai tabbatar kun gane in na faɗa Allah kuma zai tabbatar ma'ana ko ba a yi wahayi ba in abin manzala ya ce kaza ne to sai Allah ya bi bayan shi Allah ya ce kaza ɗin ne ba canza ba kamar yadda ya faru a kan me je ba mu yi ba ba kwa kama karatun da yake nan ba kama ba afallahu an ka lima azinta la lima azinta la afallahu an ka lima azinta la kafin Allah ya da manzo Allah ya ce an yi musu rangwami an yi kaza an yi kaza sai Allah ya ce musu afallahu an ka lima azinta la amma annabi Musa lokacin da ya faɗi abin da ya faɗa an tambaye shi ne a duniya akwai wanda ya fi ka sani bai jira an ba da amsa ba sai ce yana ganin dai a yanzu babu kamansa ta ka ce Allah sai ce masa ka faɗa tun ba a sa ka ba ka tafi za ka gamu da ka tafi majamal bahrai ne za ka gamu da abdannin ibadi na ake na rahmatan na wa'allan na milladun na ilima ai dalilin haduwan annabi musa da hajarul kina amma shi mazala ka ji kalmar da aka ce masa a fallau an ka lima azintala ranka yi dai me yasa ka yi amma tun da ka yi hakan shi kenan me biyo baya yardan Allah saboda aka shi baki ɗaya manzo Allah yarda ne gaba ɗayan annabi manzo allazi ma sa'a qat waye bai taba yin sabo ba wa man lahu husna faqat waye duk aikin sa mai kyau ne Muhammadun hadal ladzi alaihi jibril haba na fatan kaman an dan gane abin da ake nufi an ji shi ma dai bajin ba dai kenan tashi hankali to mun shiga karatu in mun shiga karatu in kun gane shi kenan na yi dai iya abin da zan fada ai a kuitin salati dai shi kenan wa ka kissati asara badarin kaman kissan ribatattu na badar kaga kissan ribatattu na badar ne ya faru manzo Allah ya zartar da ra'ayinsa kafin izini wa izin lil mutakhallifina kaga wala salasatu alladhina hulifu hatta baqat alaihim al-ard shine suratul tauba shine na ka'abu da murara da rabi'a din ala ra'i babihim fala yakunu aidan ba zai kasance ma ya taqiduhu mimma yusmiru ijtihadu ba za a yi abinda za a yi itikadin sa abinda za a ce an tsinci ayan bishiyan ijtihadin sa illa haqqan wa sahiha duk abinda manzo Allah ya faɗa ko da ijtihadi ne to baya zuwa bangaren kuskure ba za a ce manijita hada fa'asa ba falawu a jarai ne shi ijtihadin manzala daidai ne duk ijtihadin da manzala yi daidai ne ba wani irin naka na sauran duniya sauran duniya manijita hada fa'asa ba falawu a jarai ne wanda ya ijtihadi ya dace yana da lada biyu ladan ijtihadi da ladan dacewa man ijtihada fa asa fa fa akhta wanda ijtihadi yayi kuskure falahu ajrun wahidin yayi ijtihadi dan neman fayyace gane menene abu za a bashi wannan ladan amma nan manzo Allah babu wannan shi ana nan ya karatun yau ba ku yi caji ba ba salaki ai na ga duk kaman shiru Allah ya haza huwa al-haq wannan shine gaskiya allazi la yaltafitu ila khilafin man halafa fihi duk wanda yace ijtihadin manzon Allah yana da martaban kuskure a cikin lamarinsa wannan ba ma tare da shi shine la yaltafitu ba a waiwaye akan mai magana irin wannan mimman ajaza alayla hadau wanda yake cewa yana ganin ai in an yi haka an sami kuskure ko ana iya samun kuskure tunda mahalli ne na ijtihadi la ala qawlin min taswibi amma in kace duk ijtihadin manzo Allah dacewa ne to wannan almujtahidin alladina hula haqu wanda suka dace da irin ijtihadin manzo Allah ya zama daidai wasawabu indana to abin da yake daidai a wajenmu wala ala qaulil akhara ba a wancan maganan cewa manzala yana kuskure ba karka yarda da manzala yana kuskure karka yarda karka yarda da manzala yana kuskure karka yarda dan na kawo muku misali biyu misalin farko shine an tambayi annabi Musa waye fi kowa sani ya amsa ba a mar izini ba ba mar izini ba ya amsa kaga ijtihadin su kenan kuma ayya zahiri ba wanda ba wanda ba wanda ya fi shi domin shine annabin duniyan a lokacin yushau yana daga cikin almajiransa ne a ƙarƙashin a ƙarƙashin annabi Yunus Yusuf yake a ƙarƙashin annabi Musa yake amma sai aka haɗa shi da abda min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma kaga sai aka bashi ilimin aka ce annabi Musa ya je ya zamo almajiri a wurinsa me ya amsan sai ce laƙallaƙi na min safari na haza nasba saboda zuwa neman ilimin ya ce an sha wahala cikin tafiyar nan atina gada'ana zo mana da abincinmu lallai ga abin da muka gamu da shi a cikin wannan tafiya sai ce ai gurin da muka tafi mun manci abincin amma ba wa neman da ni in tuna in gaya maka na manci illa shaitana sai dai shaitan yace to zalika ma kunnan nabigi fardadda ala asarihi muqassasa sai suka koma gurin kaga sai shi kuma da yazo same shi fawaja da abdan ya sami bawa sai ce assalamu alaikum sai ce wa alaikum assalam ya musa sai ce man Allah maka isni waye sanar da kai sunana yace waye sanar da kai ina nan an fara kina ko wa ya san da kai ina nan sai ce ina san in bi ka ne dan samu wani irin ilimi a gurinka sai ce ba za ka iya ba annabin Allah ya ce ba za ka iya ba wannan waliyi ne wannan annabi ne amma annabi annabi ne ne mai ilimi a wajen waliyi waliyi ya ce ba zai iya ba sai ce ya ba zan iya ba ka gwada ne ka gani ya ce ba za ka yi yau innaka lan tastati a mai yi sabara da ya maka ya ce wa kaifa tazura alama lan tuhid bihi khubara ta yaya za ka iya yin haƙuri ka ɗauki wannan bala'in na ilimin da baka sani ba sai ce shi dai yana so zai tafi ya ce to ga sharadi na wani ya sa wa annabi sharadi wayin tabata ni fala tasalni an shay'in in ka bi ni to kar ka tambaye ni hatta udisu laka min zikira sai in ka ji na fada maka in nayi kaza ga dalilin da yasa nayi in ka ji nayi shiru kai shiru kar ka tambaya aka buga aka shiga aka shiga cikin jirgin ruwa ana cikin tafiya cikin jirgin ruwa shikenan sai ya ɗauke gatari ya kama saran ya kama saran jirgin a cikin tafiya zai ce a a a turidu an tuburika a halaha so kake ka nutsar da mutanen da ke cikin jirgin laƙar jita shi a imra gaskiya ka zo da wani abin da ba zan iya haƙuri ba ya ce alam a ƙullaka innaka lan tastaɗi a mai sabara dama ban gaya maka ba ba za ka iya ba sai shiru can sun tsallake kogin gashi an huda jirgin amma ruwan ba ya shigowa yana haɗa ido da wani yaro da iyayensa guda biyu ubansa da ɗansa, ubansa da uwar ya kalli yaron shi hadaru sai na kama yaron ya wuji jiga shi ya fyaɗa shi ya suma ya mutu ya ce a a a a ƙatarta nafsan zigairin nafsin laƙaji ta shi a nukira nukira wannan kalma shine dalilin da shautu jani ya ce halliru ba annabi ba ne waliyi ne da wannan kalmar laƙad jita shi an nukira ba halin annabi ya inkari wa annabi ba halin domin ruwa ɗaya ne amma tun da halliru ya ce annabi musa ya ce laƙad jita shi an nukira ya masa inkari tun da ya mara inkari to waliyi ne ba annabi ba ne wannan shine abin da shautu da ne fara cikin jawahar lumani kuma haka abin yake saboda baya yiwa annabta ayi inkari a cikin annabta ayi inkari wa annabi dan uwanka baya yiwa haka to daga nan karatun ya isa ku shi karatun ya budu an gane an gane ai magana ɗaya ce yasa to amma annai Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yazo ya ta gafara yace an yafe musu an yafe musu an yafe musu ai bai shawara kaga irin illaifi ne irin na annabi Musa ne haka ne wahayi ne bai zo ma annabi Musa ba ya faɗi haka to shi ma wahayi bai zo annabi Muhammadu ba amma annabi Muhammadu ya ce an gafarta masa an yafe musu an yafe wa an yafe ma wannan ba ce masa ya yafe ba amma da Allah ya zo ya tashi maganarsa sai ya ce afallahu anka ranka da ni ranka da ni lima azinta la ya kai musu ya kai musu izini ka yafe musu amma an zartar annabi Musa shi ko sai da aka mai da shi gona shi magana ta fito ta fito? ta haka yake annan mamudu ba ta inda Allah yake taba shi ba ta inda Allah yake taba shi ko da wasa ko da wasa ko da wasa ka munana gashin kan manzala sili daya ka munana shi ka fita daga musulunci ba a taɓa manzala sha ba ya yiwa shi mahasunun ne katangegge ne ta ko ta ko'ina bari'un min kulla aibin shi sa wani yake cewa hulitta mu bari'an min kulla aibin ya rasulallahi an halice ka mu bari'an min kulla aibin ka annaka kada hulitta kamata sha'u domin halittar da Allah yawan manzala Allah ya masa halitta ne ka annaka kan hulitta kama ta sha'u kaman manzo Allah shi yake cewa kai mun ido na fari fari farin kal bakin wul kuma akan geza na jajaja a ciki kai mun kaina kaza kaman haka manzon Allah yake fadawa Allah Allah kuma yake bin yake zanin annabi a haka hulikta mubarri'an min kulli aibin ka'annaka qad hulikta kama tashau kaga mubarri'an min kulli aibin manzo Allah min kulli aibin kowace irin aibi ne manzo Allah ya bata baya kowane irin kyauta ne a wajen manzo Allah yake yuhaki sahaba yuhaki as-sahaba girgije yana kwaikwayon kyauta ne irin na manzo Allah kwaikwayo ne ruwa da yake sauka babu zallar ruwan nan irin wanda yake zuwa kawai kafin ka je nan da nan ka jiƙe wanda ba iska ba komai sai dai a ji shi ya zo to wannan kyautan da Allah yake yi kwaikwayon irin kyautan manzo Allah ne ma a hasana judahu mamakin kyautan annabi sallallahu alaihi wasallam to shine qissatul asara na badar da izinin lilmustahalifina wannan duk wanda ka je magana akan rashin kiyayuwa na annabi to barna ne eh biyan alhaka fi zarfin wahidi li ismatin nabi min hadai Allah ya kiyaye manzo Allah ta kowane fuska annabi baya kuskure ta kowane fuska fi ijtihadi fi shar'iyyah a cikin ziyadi a cikin shari'a wala annal qawla ayi magana fita fita ta haddihi ta taduatin ayi magana cikin kuskuren manzo Allah inma huwa badal istiqrar shari bayan yiwa bayan tabbatar shari'a wa nazarun nabi da kuma yadda annabi zai kalla wajtihadu da ita inma huwa fi ma lam yanzal alayhi shay'un abinda manzo Allah zai kalla ba yi wani hukunci akai ba manzo Allah yake kaza ne eh yace kaza ne kawai a ce duk abinda manzo Allah ya ga dama in yace kaza ne sai Allah ya ce ya haka ne ba ja ba eh kuma gashi nan abubakar fil janna Allah ya ce na yarda umaru fil janna Allah ya ce na yarda sa'adu saidu fil janna Allah ya ce na yarda ba a saurari wahayi ba mutane dubu saba'in na su shiga aljanna ba hisabi ba uba sai ukasha ta yace ya rasulullahi ijanni minhum ka sanya ni a cikinsu ya ce ka je ka shiga ka je ka shiga sai wani ya ce to ni ma rasulullahi zan shiga ya ce a sabaka ka jiha ukasha ta bin mahasani ukasha ya riga ka wannan kofar ya cika sai wani bayan kuma an buɗe nan a wajen mazala abu ne kawai min babil fadli shi yasa Allah ya ce wa allamaka ma lan takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka aziman fadlullahi alayka fadlan da Allah ya yi maka aziman yana da girma fadlan Allah da Allah ya yi wa manzo Allah fadlan aziman yana da girma ba san tunda Allah ne azimu amma ya kira ya kira fadalan da Allah ya yi wa manzan Allah azimu kai ka san azimu ya siffanta azimu ya abin yake walam shira lahu qablu da ba wannan hukuncin gaba daya ha zafi ma qad alai qalbu wannan shine akadin qalbin manzan Allah at-tawhidu wal imanu wal ma'rifatu lallai bismillah yana na kira na kira fama mallan ya aqid alai qalbu duk abinda bai itikadin akan zuciyarsa ba min amrin nazili aw min amrin nawazilin daga al'amara wanda suke sauka a hukunci. Hukunci na shari'a, faƙar kana layalau min ha, wanda manzala bai san sa ba a walan a farko, illa ma allamahu Allah sai wanda Allah ya san da shi, sha'an fa sha'an, to yana zuwa ne daki daki daki, hassata ƙarar ilimin jimlatiya har ya tabbatar da ilimin jumlarsa gabaki ɗaya inda hu a wajen manzo Allah imma bi wahayi min Allah ko wahayi ne daga Allah au izinin lahu ko kuma izini ne an yi shari'a fi zalika ya fada ko ya fada waya kun wa arahullah Allah ya yi masa izini ya hakum bima arahullah yanzu misali idan mutum asal a idan aka kama dan fashi a shari'a dan aka kama dan fashi a shari'ar musulunci ana baka dama au yuqattalu au yusallabu ko a kashe shi ko a tsire shi to akwai hukuncin da Allah yake barwa mutane ma a duniya su yi to ya manzo Allah babu abun fa an baka dama ne kai yadda ka ga dama ya hukum ma arahullah manzo Allah yana zai yi hukunci ya zartar da abin da ya ga ya dace kawai ya ce a yi kaza sai tafi kuma yana da ikon haka amma da hakan manzala yake cewa yana shawara domin ya shawara akan asara badari ribatattu na mutanen badar wakar kanin zurul wahaya fi kasirin mina yanta zurul wahaya wani lokacin manzala yana sauraron zuwan wahayi walakin lan ya mutu sai dai wannan bai mutu ba hatta tafraga ilima jami'aha indahu sai da aka karkade dukkan wani ilimi a wajensa alayhi wata qarrat ma'arifa ladai aka tabbatar da sanin sa gare shi ala ta haƙiƙi wajen tabbatarwa warfo shakki war raidi babu kokonto babu girgiza wanti fa wa jahili an kore babu jahili cikin lamarin annabi Muhammad wa bi jumlati a jumla fala yasir min hajalu bi shay ba wani abin da zace annabi bai san abun ba babu abun babu abin da zace annabi bai sani ba min tafasili shar'i wanda yake ɗaiɗaikun shari'a ne alladhi umira bidawati ilayhi wanda aka horo da kira zuwa gare shi in zala ta shi da'atu illa ma la ya'lam domin ba abin da yake inganta wajen kira sai dai cikin abin da ma la ya'lamu abin da bai san shi bane wa ma man ta'allaka bi aqdihi da abin da aka yi ta'alliki da ƙurƙi sa malakutu samawati wal ardi daga malakutu samawati wal ardi ay zamu qalbuhu wanda ake jazma fima basarahu law bihi min ilmihi cikin abun da aka yi masa akan sanar da shi da daga ilmansa wa halaka Allah ta'ala wa halaka ta'ala da halittan Allah wa ta'ayini asma'ihi al-husna da ayyana sunaye alhusna wa ayatil kubra da ayoyinsa mafi girma wa umuril akhirati da alamar lahira wa ashradis saati da sharadin tashin kiyama wa ahwalis suhada suadai da kuma hali na masu arziki duniya da lahira wal ashqiyai da hali wanda mutane suke san halaka Allah kiyaye wa ilma kana wa ma yakunu da ilimin da ya kasance da ilimin da zai kasance mimma la alamu illa bil wahyi da abinda ba za san shi fa sai da wayi fa la ma taqaddama abinda ya gabata min annahu ma'sumun fi manzo Allah ma'sumi ne cikin sa la yafuzu fi ulima bi ba wanda za ka ma cikin abin ya san da shi fi ma ulima bi shakun wanda yake da shak ko raibun bal wa fihi duk wani ilimi ala gayatul yaqini yana cikin yaqini zalla a wajen manzo Allah yana cikin yaqini zalla lakinnahu sai dai shi la yashtarad lahu al-ilm bijami tafasil zalika ba kowane abu ne in aka baka sai an yi dalla dalla amma an baka shine na tabbata ga nidiya ga midiya wadda ta zo ta yi zina ai malamai sun ce ba zinan ta yi ba ta zo ne ta ce ta yi zina ta yi zina amma a lokacin ba a taɓa yin hukunci a kan zina ba sai ta ba da kanta don an yanke hukuncin nan a gani ta ba da kanta ne shi yasa mazalla da ta fada mazalla ya kau da kai ta sake fada mazalla ya kau da kai ta sake fada sai mazalla sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a bincike ta ta taba yin hauka ne ce ba ta yau ba hauka to gidansu waliyanta sun zo sun taba samun akwai jinnu a cikin gidansu aka ce ba san su ji jinnu ba ta ce to shi kenan mazala sai ce a bata in ta aife ta zo tana zuwa sai aka ce mata lafiyan ki kalau aka tabbatar ta aje ya jefe ta da aka ji ana jefe ta sai tana cewa banyi ba banyi ba banyi ba sai sabai suke cewa sun an mazala nema miki mafita kin ki to da kika ji dutse kuma yanzu shi ne ke son ke ce baki ba sai suka karasa ta da ta mutu aka ba wajen manzala aka gaya mata aka gaya wa sai na rasulullah sai manzala ya ce me yasa a lokacin da kuka ji tana cewa ba ta yi ba ba ta yi ba me yasa ba ku dawo da ita ba don ku ji sabon ilimi da an zo da ita da ta faɗi wani abu kuma to da za a gane wani hukunci kuma ya sake sauka eh wani sabon ilimi zai zo to tun da kuka shi kenan an tafi lokacin da manzalar sallallahu alaihi ya duba abubuwan ta taɓurzan da aka yi tsakanin annabi musa da hajaru manzalar ya ce ina ma ɗan uwanmu annabi musa ya yi haƙuri don ya sake jin ilimi da ya yi haƙuri da waɗansu abubuwan sun ƙara fitowa haka ne to kamar hukuncin da mazala ce na faɗi shi a cikin nisa'i nasa'i ya rawato yake cewa wani ya zo ya yi sata da aka kawo shi wajen manzala sai manzala ce uktuluhu a kashe shi sai aka ta inna ma saraka ya rasulullah sata fayi sai manzo Allah ya kama bai ji ba sai sai yake cewa uktuluhu a kashe shi sai ta inna ma saraka ya rasulullah sata fayi ya rasulullah yace oh sata yi yace ayin kyanan sa hukuncin manzo Allah da aka yi kanan shikenan sai manzala ya rasu a wannan shekara sai ya sake yin sata sai aka yanke ɗaya ƙafarsa ne talafin a zamanin sai na babukar sai ya sake yin sata sai aka sake yanke ɗaya hannun dungulmi da dungulmin da ƙafa ɗaya ya sake yin sata sai na umar ya ce sai a lokacin muka gane ashe hukuncin hukuncin kisa ne dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe shi ban mu gane ba wa huwa alam minna ya rasulullahi kai ne mafi sanin abin da kake nufi shi yasa sai sayyidina Abubakar ya kira Zubairu Abdullahi bin Zubairu yace kai je ka ka je ka a jefe wannan sai ce to tamartu alaikum ni ne na zama shugaban kar wani ya taba shi sai na fara dukan shi tukuna haka aka kashi aka to kaga amma hukuncin karan farko sai manzo Allah ya ce a kashe shi da kowa ya bari ai sai kowa abin ya fito to duk wanda ya sata a yanda ake tafiya a hukuncin in an yanke duk kafafuwanka da komi da komi ka ci gaba to a ko da kai a duniya shi ne hukuncin shi ne to haka abubuwa suke a tafiyar manzala kai manzala alhamdulillah manzo Allah yayi wallahi an yi mana an yi mana kyauta sai dai ba mu san kyautan bane eh lakin ulai sharad ilm bijani tafasil zalika wa in kana indahu min al-ilm ko da yake babu wani ilimin da ba wajen manzo Allah amma laisa inda jami'il bashari abin da yake wajen sa duk hadita kaf gaba ɗaya ba ilimin a wajen su li qawlihi saboda manzo Allah yake inni la alamu illa ma allamani rabbi waye manzo waye waye malamin annabi saboda ka manzo Allah shine Allah shine malamin annabi Muhammad duk wani abu shi yasa mu abin da yake faɗa mun ce manzo Allah ya san gaibi sai ce ai bai san gaibi ba Allah ne ya sanar da shi da an taba gaya maka cewa annabi ya ya ya ya san abin da Allah bai sani bane ba haka muke nufi ba annabi ya san gaibi gaibin da ya sani wanda ba wanda ya sani da duniya domin ai gaibin waye san Allah bayan shi fa to akwai gaibi ne fi Allah ne to kuma shine malaminsa shine malaminsa tunda manzo Allah shine Allah ne malamin manzo Allah to me kuma ke nema ko me an cusa masa ha inna la ilama illa ma allamani rabbi haka abin yake wani kauli me yasa manzo Allah yake cewa an yi wani kyauta wala hatara ala qalbi basharin duk dan adam kaf gaba daya wala hatara ala qalbi in dai mutum ne in dai mutum ne ko annabi ne baka taba sanin abinda baka taba sanin abinda ke wajen Allah ba amma ni na sani wala hatara ala qalbi babu fala yalam nafsu ma ufiya lahum min qurratu ayunin eh babu wani halitta kab gabaki daya sai dai abinda Allah ya yi Allah ya sanar da manzon Allah komai amma ba wanda ya san abin sai annabi Muhammad wa qawli Musa alayhi salam li hajari kaga magana hal ataduka ala antu alimani mimma ulinta rushida yanzu za ka yi don nika ka sanar da ni cikin abin da ka sani na daga rushidu rushidu daban huda daban an aka ce huda a hausa shirya rushidu shirya domin bambanci rushidu marifa ne hudan shari'a ne yana abin yake kenan hudan shari'a ne rushudu haƙiƙa ne ai da aka bi wannan gudan shi a tauran annabi isa annabi musa alaihissalatu wassalam sura dubu ne aya miliyan ɗaya miliyan ɗaya amma a tauran fi hudan ne hudan ne babu rushida ciki saboda ka annabi isa shi kuma rushidu ne nashi injilar da taura da injila wannan attaura kaga suratul baqara injila suratul maryam maganan da Allah ya yi magana a cikin suratul maryam an ka duba ga baki daya zaka ga anna laki haza huwa min illahi inna allaha yarzuqu man yasha wa bighayri hisabi amma ya ukhtu haruna ma kana abuki imra'a su'in wa ma kanat ummuki bagiya anna laki haza daga nan aka tashi ko me ya faru rikita rikitan da aka yi a nan gurin ran da tashi zuwa duniya me yace inni abdullahi atani alkitaba waj'alni nabiyya waj'alni mubarakan aina ma kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu ahya wa amarni bi birri walidati wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ufaqiya ساكت ذلك قول عيسى ابن مريم قول حق التي فيه يمترون to wannan abin da za ka duba ka ga duk rikicin da ya faru a kwana ɗaya fa ka abu da cikin da aihuwan da komi da komi a rana ɗaya aka yi magana da shi kuma ya ba da labarin zama sa zuwa ranar komawansa jibrilin da aka sani jibrilin nan an san shi a ina ne a madakata ko wannan jami'in zahoyi ma balla sahibukum wama in ba علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو أفق الأعلى أنت جبريل ينا أفق الأعلى ينا نيا توشم سمد زبر ديما السما أفق الأعلى to sai gashi nan kuma ya sauko ya matsi ya dawo ya rikice ya dawo suna magana da Maryamu ya matse shi ne a can ya aka ya dawo nan an fada mana matsayinsa kuma ƙurani ta aka ya matse ya dawo suna magana wannan za ka gane abinda ake nufi da sufanci kenan ka gane ƙwaƙwalon ba ƙwaƙwalwa ce za ta yi amfani ba dole ƙwaƙwalon sai ka duba ta dabburi shine rushudu wancan kuma shine hudan da aka taɓa a cikin a taura uzairu me aka yi tsakaninsa da ‘yan uwansa ana yi illahu al'arba ba da motiha anna yuhiya Allah ta ina Allah zai saboda Buktazar ya shiga Baitul Muqaddas ya kashe mutane to ta ina Allah zai dawo da wannan ga waɗansu tsuntsaye sun sun sauka sun ci sun ci nama mutane waɗansu sun ja sun koma ruwa wasu sun shiga da tsurani shine da ke anna yuhiya ta ina Allah zai yi haka fa mata wallahu mai atu amin sai Allah ya kashe shi shekara ɗari ya ta tabar zan da aka yi aka dawo a gane ai da aka tashi abin da aka yi an dawo da ransa ma bayan shekara ɗari sai Allah ya tambaye shi ya ce uzairu kam labista kwanan ka nawa sai ce labistu yomin au babu yomin eh sai ce kwana ɗaya ne ko rabin kwana ma sai ce Allah abu ne ce fas'alul adina tambayi masu lissafi da ya dawo sai ji labarin ai an rasa shi shekara ɗari kenan ka fas'alul adina ai a garinsu aka ji aka ta da ya dawo aka ce ya dawo ɗansa da ya haifa shekararsa yana da shekara ishirin ko ya aisa ɗan amma ɗan ya zo ya same shi yana da shekara ɗari amma shi gashi yana shekara ishirin ɗinsa saboda haka wani uba ne ya girmi ɗa ɗan da ya girmi ubansa amsa shi ne shi yana da shekara ɗari amma babansa yana da shekara ishirin haka kuma ya dawo kaga ai an gigita duniya kuma haka lissafin ya tashi shi yasa Allah ce fasalul adina a tambayi masu lissafi su za su magana da aka zo aka tabbatar da komai da komai to wannan hudan kenan amma rushudu ga yadda abin yake kuma ba a canza saboda haka qur'ani sai ya zo tsakanin hudan da rushudu lamarin annabi isa gabaki ɗaya rauhani ne lamarin annabi isa gabaki ɗaya rauhani ne rauhani ne shi kuma annabi Musa ba irin haka bane saboda haka littattafan guda biyu sai aka zo aka hada su duk ga baki daya sai aka ce wannan suratul baqara wannan suratul ali imran suratul maryam yani to in aka hada an fito da su ne ga baki daya amma bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu duk min jihatil ilmi sayyidina rasulullahi an gane ko an ji wa qawlu sallallahu alaihi wasallam da fadin manzo Allah as'aluka bi asma'ika al-husna ina roƙonka bi asma'ika al-husna da sunayenka kyawawa ma alimtu minha wa ma lam a'lam wanda na sani daga ciki da wanda ban sani ba inji manzo Allah wa qawlu da fadin manzo Allah as'aluka bi kulli ismin huwa laka ka gani wancan abin da yace as'aluka bi asma'ikal husna akwai bambanci ina tambayanka ina roƙonka bi asma'ikal husna da sunayenka kyawawa ma alimtu minha wa ma lam a'lam da wanda ka sanar da ni da wanda ban san su ba nan kuma sai ce as'aluka bi kulli ismin ina roƙonka da duk wani suna naka kuwa laka wanda in ya shafe ka sammai ta biyi nafsaka ka ambaci kanka da shi sunan a wasu ta'asar da biyi fiye da gaibi indaka ko kuma suna ne mai tasirantuwa cikin ilimin gaibin da ka ɓoye amma ilimin naka kenan akwai waɗansu abubuwa sunansu ilimin zawahiri akwai kuma suna bawaɗinu sunayen zahirai wanda suka bayyana shi yasa duk sunan zahiri malamin sufanci ya sani Allahu ba shine sunan Allah ba a sunan martaba ne na Allah ba shine sunan Allah ba na tsokar ruwa ai na faɗa don yi jini in yana da magana yi ai angon kuɗa ni ba a kamun yawa wannan allahu suna ne ismu martabatin ne lillahi amma ne sunan allah koye ne duk wanda ya san suna Allah duk lokacin da ya faɗa duk abin da kake son ya zamo zai zamo abu saboda haka ba bakin kowa yake ba ai in in ka sani to na san za ta da wasu za ta da wasu to haka suna amma Allahu haka ne ake cewa za ka ga ya yi ya kai na ci suna suna ne da ka ji tun mazala yana magana a kai ma yana magana a kansu ya yi ya kai mun suna ne mai kaza mai kaza mai wanda ya layi layi lantar su bana kan ne kuntu min zalimi ne ke ka ambace da Allah da sunan da ba wanda ya kira shi da sunan Allah azimu haka ne duk sunayen Allah azimu ne akwai sunayen Allah azimu kabiru sunan Allah kabiru sunan Allah azimu akwai azimul azami duk akwai su amma sunayen aboye suke ba sa fita fili in sun fito fili ma da maka za maka washarri da su dan kar ka gane dan in ka gane duk abin da ka faɗa Allah zai zai Allah ke ba zan yi magana ba. Wa ƙarƙa Allah ta'ala, Ubangiji ya ce, wa foƙo kullum zi ilimin alimun, duk wani mai ilimi, akwai mai ilimi sama da shi. Kala Zaidu, Ibn Aslama, Zaidu Ibn Aslama wa gairu haka ya ce, hatta yanta da ilimin ilallah, duk ilimin sai ya dawo wajen Allah. a ta yin talilin ilallah komai sai dawo wajen Allah wa hadha ma la fa'an bi abinda ba ya cikin su kenan idan ma'lumatu ta'ala ilman Allah la yuhadu biha ba a kewaye shi wala mutahalaha ba iyaka hadha hukuma qadin nabi wannan shine abin da manzo Allah yake faɗa huwa laka samaita bi nafsaka aw ista'tarta bi fi ilmi ghaibin indaka fi tawhidi wajen kadaita wa shari'i da shari'a wal ma'arifi da ma'arifa wa muridiniyati da al'amari na addini haka abun yake haka abun yake haka abun yake amma wallahi kun ga fata duk wani abu da ka sani yana cikin fatiha duk wani abu da ka sani yana cikin fatiha amma ka mata fiɗa ka gane shine tashin hankali a cikin abokanai na akwai wanda a cikin fatiha kawai sai da ya fitar da ismi dubu goma a fatiha a fatiha kuma a nan gari ismi dubu goma ya fitar a cikin fatiha wannan fatiha ita ce majama'ul kulli komi da komi an gama walaƙada ake tuka sabo min almasani wal ƙura'an al'azimi mun gode a haka a haka wai ake ganin malaman mujahidai a haka wai ake ganin malaman mujahilai ba haka ba ne idan ka narka fatiha na ganin harafi 131 ne kamar haka idan ka fitar da ismin da ba shi da takrari ka san a cikin fatiya akwai wasu kalmomi na azaba duk ba sa cikin fatiya ba sa ciki da fa da ha da za da ina ganin da shinun mako harfi kusan guda shida ne babu babu shi a cikin fatiya ko kada ana magana da kai amma ba san ana yi ba malaman malamai ne dai malaman malamai ne malaman malamai ne yara da suke shiga lamarin manyan malaman saboda rashin kunya suna yin abubuwan da bai dace ba ne amma ƙurbus sa'aci alama ne tashin ƙyama amma wallahi tallahi shoman tijjani wallahi billahi tallahi littattafan da ya haddace kawai a ƙirjinsa Shoman Lon. Su hudu ya sa su rubuta sunan littattafan su hudu sai da suka yi wata uku suna rubuta wallahi billahi kuma Shoman Lon yana dare shi ne shi kadai ma wanda yake sauran wanda suke dare. Sunan littafin kawai sai da suka yi wata uku wallahi suna rubuta. Shoma Tijjani ce alhamdulillahi duk abin da ke cikin nan Allah ya sa yana kirjinsa. Bayan wafatinsa da aka zo za a yi magana a kan da za a buɗe labirari littafi dubu casa'in. Littafi dubu casa'in. sai wani wanda bai haddace kawa'idi ba sai zo kawai wai wayin nan zai taba shi ya sa shawmal ibrahim shawmal tijani ya shawma shaw ibrahim radiyallahu ta'ala lokacin da ya zo rasuwa lokacin da shaw shawmal tijani ya rasu da ya zo ta'aziya sai sai abdullahi bayero ya rasu bai ƙari ɗariƙan tijjaniya da komai ba faida ya ƙare ta iya yadda ya yi iya abin da ya yi ya koma ga Allah bai taɓa bai rage tafiyan faida ba sai dai ci gaba ya ce shoma tijjani shi kansa ga shi nan ya yi irin tafiyan da ya yi a faida ya gama shi ma ya ce to ni ibrahimu ni ma zan tafi in bar faida za ta kai har tashin kiyama ni ibrahimu haka yace wanda a sarki na haɗe sarki na haɗe sarki na goma ne abdullahi bayero shine na goma Abbas wato wayannan yara jahilai ne mahaukata ne wanda shehu wanda shehu tijjani zangon bare bari ya raine su baba bakin salati fat binoy almajirin shehu shehu man tijjani Shehu Ibrahim Saddadu almajirin Shehu Tijani Muwaddibu Jailani almajirin Shehu Man Tijani Shehu Malam Abdurrazaki Magariya almajirin Shehu Man Tijani ne irin wa'innan kare wai wa'in nan su ne to ni na rasa ma ta ina ne me ma mutum ya sani ne ma akan addini shama tijani wallahi tallahi lokacin da yake nan a duniya in dai yayi magana in dai akan ilimi ne to an gama ke kitabuhu miskun kuma bin addini da ƙaf da ƙaf an sani matan shi ba sa fita ko ina tsakar gida ma ba sa fita in yara suna ci in kulle ni dai abin da kake zato dai an wuce wannan wani abu ne ya sa nake hayal nake kawo waɗansu abubuwa amma a duba shoman silai kila a duba irin gadarifin ulama a duba malam aliyu lukabi wanda shi ne ya tarbiyyar shomar dubo jelani kalmatin shoman jelani mutane ba san wayan nan bayan Allah ya suka rike duniya ba ba su san kuma irin abin da aka yi a duniya ba sai yanzu an shimfiɗa komai saboda lalacewarsa kana cikin cikin rufin asirinka ba ka san abin da aka yi ba Allah ke yi mu tafi a hankali Allah ya ba mu nasara amma wayin nan shahanai mu kama su mu riƙe su watsi da su ne muka faɗi gashi kuma watsi da su ɗin a shekara arba'in aka nuna a shekara arba'in izala a shekaran arba'in shekara arba'in gashi nan ba wanda ba ya tsinewa juna eh nan nan na jose ya soki na bauchi na bauchi ya soki na gombe na gombe ya soki na narika ba wannan wannan ya nuna maka ka gane mu muna da shekara ɗari uku kenan a ɗarikan tijjaniya amma ba mu samu darewa ba amma shekara arba'in a gabanmu kowa yana tsine kowa saboda duniya ake nema ba Allah حسب القديم الله وحسب الباقي سبحانه يا حزم يودو وليس لعبد سوى عبده بإن كسرت إنني مغلوب نسير يا نسير يا نسير فقارد إنك القدير ولا يكون غير ما تريد أرى العبيد وكيف أصلنا عادتنا لا تكنا ساري لهذا فقد بغى من علينا أبنا كان ممنرا عليه من رسول ما لديه والتكثر مدى الوصول ميري نما الدليل مدام وسلم عسى أرى نفرا قريبا كل ليلة ولا هذا متين يا متين يا متين بك استجرت واسمع أكون أجد بين الدار ضيفا لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة إلا بك ولا أجل فإنما أخرت لم يعجل يا ربي بما إلة مواتره هم الذي كارف ونسر قريب سهل على المتار وآلي وصحب الأبرار اللهم صل على سبحان سر الله جبلاك ولا آلي إلى سرادك المستقيم وعلى آله وصحبه بجار الذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ga istighfarin ja ko da yake akwai waɗansu wanda yau akwai wanda suka turo min daga Ghana akwai wanda suka tura min daga Niger adadi akwai wanda suke daga Katsina akwai wanda suke daga Gombe amma akwai adadin da yi suna nan ba zan iya namanci amma zan faɗa ma don boys suka fin ba da shi a lissafa amma an samu miliyan goma sha uku wajen lalacin da dubu ɗari bakwai da hamsin da ɗaya da ɗari tara an yi? eh yawa eh to an yi kira na akwai wanda suka yi sauka goma na alkurani amin amma gaskiya a tashi idan mun yi tsaya Allah zai tsaya mana da yawa sai an taimaki mutane da yawa shi alheri in muka roƙi Allah ruwa in aka ruwa a cikin gidanmu ko yake tsayawa alheri kenan saboda haka ake son a baza hannu kuma lokaci ne wanda ya cancanta goma gashi an ci kwana goma an ci kwana goma saboda haka a tsaya sosai a yi lallashi a yi lallashi a yi lallashi kuma mazala ne da mazala ke kama kafa a kai eh da mazala ne a yawaita masa salati don shi in muka yi don ganin wanda yake Allah abinda ya fi so muna yi don yin haka wa annabin wasu ne ake suke tsokanan Allah akan annabin duk abinda Allah ya turo akan annabin ake watsawa ake kuma taba martabarsa to mu kuma mu kai rarrashi to insha Allah Allah zai saukaka wannan shine saboda haka mu tsaya sosai mu yi wata salati mu yi salati fati wanda ba zai iya ba wanda zai iya salati fati yayi wanda ba zai iya ba yayi kowane irin salati amma abun kunya ne mutum waye da daddare wai yana salati fati wai yayi 500 ko yayi 1000 wannan lalacin da me yi kama da me yi kama bai ba kuma idan kana yi din nan kai da kanka fa za ka sani ba wai labari za a baka ba kai da kanka za ka sani mu'amalan da Allah zai yi da kai wallahi tallahi ya sha bamban da duk wanda zai yi wani mu'amalar shi ta amma mutum sai ya hira ya yi ta surutu zubai da kawai saboda ka a tsaya a tsaya sosai mun samu miliyan goma sha uku da dubu ɗari bakwai da hamsin da ɗaya da ɗari tara na astagfirullah ya rasulallah mun samu sau'a goma saboda haka za mu ci gaba Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya kwantar mana da bala'i ana rashin kuɗi gaskiya ne amma inda za a riƙe wayin nan Allah zai tattaba shugabannin za su dinga alheri zai tattaba su zai tattaba su amma an kuka ki kowa sai ya jikin shi an ce wai duka da kara ko ne ake ta eh a to ashe wai duka da kara mutum yana ji a jikin shi kenan Allah ya saurari. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.